الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ci gaba da karatu na tasrifi a wannan littafi mai albarka mai suna matulul bina'i wal asas za mu tashi shafi na goma sha takwas satin da ya gabata an tsaya kan arruba'i al-mujarrad wanda an faɗa cewa yana da awo ɗaya shine fa'alala shine mafi ƙanƙantan babuka a cikin abuwab na fi'ili saboda shi awo ɗaya yake da shi saboda bai da yawa a zantukan larabawa to yanzu za a tashi wata matsala wadda take da alaƙa da shi shine wani babe da ake kira mulhaƙun bin ruba'i abinda aka riskar da shi ga ruba'i abinda ake kira da al-ilhaq to ma'ana al'ilhaq a luga shi ne ɗanfara wani abu a jikin wani abu sai ya makale gare shi amma a malaman tasirifi in sun ce ilhaƙi shi ne idikhalu wazinin an ƙafa fi wazinin a ziyada minhu shi ne a samu wani ma'auni wanda yake tauyayye haruffansa ba su zama complete ba sai a shigar da shi ga wani ma'auni wanda shi kuma haruffansa sun kammala to wanda shi suke nufi da ilhaki to nan wasu af'al ne aka samu sulafiya kaga ba su kai ruba'i ba suna da haruffa guda uku to sai aka yi musu ƙarin harafi ɗaɗɗaya sai suka zama ruba'iyai to sai larabawa suka riskar da su ga ainihin shi wancan awon fa'alala sai suka sama musu wasu ma'aunai amma da harkan ma'aunan nasu wasalinsu da ɗauri da masdari kuma iri ɗaya ne da wancan fa'alala ɗin to shi ne ma'anar ilhaƙi ɗin shi ne ma'anar ilhaƙin da ake nufi to shi galiban malaman tasiribi suka ce aka yi shi ne saboda manufa ta luga kamar wannan da muka faɗa don a riskar da wannan ga wani a riskar da shi shi wannan ya zama far'u wancan kuma shi ne al'asar to sai a riskar da shi sai a ba shi hukuncin da aka ba wancan ba wai awon wancan za a ɗauko a ba shi ba a'a ginin awon wancan na farko to shi za a kirkiro ma wannan wani awo sai ya daidai da irin wancan ta fuskar wasale da sukunin da kuma masdari dama haɗuwar waɗannan abubuwa guda biyu su ne sharuɗan ilhaƙi an gane yawwa ya zama haraka ta wasullan shi fi'ilin to irin na shi asalin ne sannan masdarin da asalin yake da shi kuma irin awon masdarin shi wannan mulhaƙi ne to sai an samu wannan sannan za a ce wannan mulhaƙun ne da kuma wancan an riskar da shi ne da wancan to shi suke kira da mulhaƙun to shi ne ya ce wasu tatun min ha shi ne lemul haƙi da haraja akwai wasu ma'aunai guda wato shida duk da wasu malamai sun ce sun kai bakwai amma a nan shi malam ya ambaci shida ne bai kawo ɗayan ba na bakwai shi ne awon fa'anala fa'anala kaga ya yi daidai da fa'alala in ka duba ta fuskar harakat wasu sakanat eh to wannan shi malam bai ambace shi ba eh wanda za ka yi auna shi irin su ƙalnasa ƙalnasahu ai albasahu ƙalansu watan idan ya saka mai hula shi ne sai a ce ƙalnasahu to ya an baka fi'ilin ƙalnasa aka ce ka auna shi sai ka ce fa'anala fa'anala eh to in ka duba fa'anala ya yi daidai da wanda mun kai wancan satin fa'alala eh za ka ga duk haruf abin nan wasalin iri ɗaya ne da ɗauri eh to haka a mazari sai a ce ƙalansu watan fa'alalatan a ga iri ɗaya ne fa'alalatan to shi ne mala ya ce an yi ilhaƙinsu gawa ga shi ruba'i to su ne za mu karanta yanzu insha Allahu ta'ala to mala ya ce albabul awwal babe na farko daga cikinsu tunda ya ce shida ne sai ce albabul awwal min ha fau'ala yu fau'ilu fau'alatan wa fi'alan kaga fau'ala fa'alala yu fau'ilu a gani yu fau'ilu yu fa'alilu fau'alatan fa'alalatan wa fi'alan wa fi'ilalan duk mun yi wannan to kaga duk iri ɗaya ne to wannan shine ma'ana ilhaqi din sai za auzadu din da aka azama wannan sai suka yi daidai da shi wancan fa'alala din amma asalinsa shi wannan sulasi ne kada mu manta harafi aka ƙara masa ƙwaya ɗaya ita ce wawun gata nan kana gani shi kuma fa'alala duk harufansa na asali ne shi yasa ake kiransa da al-mujarrad eh ba na ƙari to shi kuma wanga ƙarin da aka yi ya zama ruba'i a gani to sai aka kalli ga wani wanda yake kusa da shi to sai aka ba shi awo irin nasa ta fuskar wasali da ɗauri to mauzunuhu abinda za a auna da shi shine kamar ka ce hauƙala hauƙala idan ya ce la haula wala quwwata kenan illa billah to shine sai a ce hauƙala eh yu hauqilu hauqalatan wa hiqalan to kaga hauƙala daidai da ni fa'ala tunda in ka zo awon da zaka bashi shi harafin da aka ƙara to a wazani ma irinsa za ka ƙara kuma sai ka bar shi a bagiransa to za mu ga hauƙala ai daga haƙala ne wawun ɗin nan ta gaban ha'un za'ira ce kaga an ƙara ta tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima to shi yasa da aka zo ga wazani sai aka ce fa'ala sai aka sake dawowa da wawun ɗin tsakanin fa'ul kalima da ainul da ainul kalima ko sai aka ce hauƙala yu hauƙilu hauƙalatan wahiƙalan hauƙalatan wahiƙalan masdarai ne an gane? eh masdarai ne wa alamatu to alamar gane wannan awon an ya kuna madihi ala arba'ati ahrufin ya zan madinsa harufansa sun kai harafi hudu bi ziyadatil wawi amma dalilin da yasa suka kai hudu saboda an ƙara wawun bainal fa'i wal aini tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima wa bina'uhu to lillazimi kuma ana gina shi ne kawai don ya zamo lazimi eh kenan kaga baya baya ta'adiya shi kawai yana buƙatar fa'ili ne ina misali na hau hauƙala zaidu ma'ana zaidu ya ce la haula wala quwwata illa billah ya faɗi haka eh to akwai ƴan uwansu hauƙala wanda za su zo baya to wannan shi ne awo na farko to in ka duba ma'aunin fi'ile shi hauƙala madinsa da na mudari'insa yi hauƙilu da masdaransa guda biyu hauƙalatan wahiƙalan to sun yi daidai da awon da muka yi wancan satin na fa'alala yi fa'alilu fa'alalatan ko mun yi su a wancan satin to wannan shi ne ma'ana ilhaƙi ɗin kaga ba wai awon fa'alalan an ka ɗauko aka ɗora ma hauƙala ba a'a nata ma'auni aka kirkiro amma tsarin shi kuma ya dace da wancan eh to wannan shine ma'anar ilhaki shine ma'anar ilhaki saboda ba a yadda ya kauce matsarin wancan ba yana tafiya ne bisa ga hasken wancan to shi yasa sai aka ce an riskar da shi ne da wancan saɓanin sauran al'afa'al to za ka ga su tsarin su ya saba ma'awar fa'alala kamar yadda za mu gani a nan gaba to wannan shine babe na farko albabu sani babe na biyu shine fai'ala yu fa'ilu fai'alatan wa fi'alan shi kuma can kaga mun ce an ƙara wawon ko to nan yawon aka ƙara mauzunuhu abinda za a auna wannan wazanin da shi shine bai tsara ya keta abu biyu yu bai tsiru yana keta shi ko yana raba shi biyu bai tsaratan wa bi tsaran a gani fa'ala fa'lala kaga ta fuskar wasu iri ɗaya ne sun yi kaba yufa'ilu yufa'alilu fa'alatan fa'alalatan to wannan shi ne kaga shi ma wannan mulhaki ne an ƙara masa yawo wa alamatu alabarsa an ya kuna madihi ala arba'ati a harufin shi ma dai kamar yadda aka faɗi wancan madinsa ya kasance bisa ga harufa hudu biziyadatil ya'i amma shi ya'un aka ƙara ba ainihin fi'ili ba wawun aka ƙara ba kamar wancan da farko a idan aka ƙara ta bainal fa'i wal aini tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima to shi wa bina'uhu fa'idar da ke sa a gina wannan ma'aunin ko a kawo shi ko a ƙera shi litta'adiyati faqat don yayi ta'adiya don ya yi ta'adiya ina misali bai tsara zaidunil kalama ai shakkahu ya keta alkalami ya raba shi biyu to shi ne sai a ce bai tsara to kaga bai tsara nan muta'addi ne muta'addi ne sabanin haukala ya furta la haula wala quwwata kaga babu bukatar a kawo wani maf'uli eh kaga shaqqahu ya raba shi wannan ba ba su da wata wahala su dama shi ruba'i mujarradi bai da wata wahala gaba ɗayansa da farkonsa da ƙarshensa sauƙi gare shi bai da wani sarƙaƙiya albabu salisu babe na uku shine fa'awala fa'awala يفعول فعولة وفعوالا to shi ma dai nan wawa aka ƙara amma ba irin ƙarin farko ba don nan wawa an ƙara ta tsakanin fa'ainul kalima da lamul kalima waccan kuma an ƙara ta tsakanin fa'ul kalima da don karkace a to ko an yi maimai a malam yana sane bala yana sani ina misali mauzunuhu misalin abinda za a auna da shi shine jauhara ya daga sautinsa jauhara yu jahawiru jahawara ko jahawara yu jahawiru jahawaratan wa jihiwaran kaga jahawara in ka koma fa'lala eh kaga wasu la iri ɗaya ne hmm? to haka fa'awala din awon kenan yujahawiru mm kaga sai a ce yufa'awiru kaga yufa'alilu iri ɗaya ne jahawaratan fa'alalatan a wancan ko a awonsa kuma sai a ce fa'awa latan dama mun ce wawun inda aka ƙara ta tonan za ka mayar da ita to jahawaratan dama asalin fi'ilin daga jahara ne ya bayyana to sai ya samu ziyadar wawun tsakanin aibul kalima da lamun to amma auni ma nan za ka barta e wajewaran shine wa fi'walan wa fi'walan wa alamatu alamar sa an yakuna madihi ala arba'ati ahrufin shi ma dai alamar sa madin sa ya kasance bisa ga harufa guda hudu bi ziyadatil wawi ta hanyar ƙara wawun bainal aini tsakanin ainun wallame da kuma lamun kamar yadda mun ka gani wabina uhu fa'idar da ke sa a gino wannan awon aizon kuma litta'adiyati shi ma saboda ya yi ta'adiyya na hau misalin jahawara zaidu nil ƙur'ana zaidu ya ɗaga sautinsa da alƙur'ani ya ɗaga sautinsa da karatu alkur'ani ai a zaharahu wa alanahu bi kuwatin irin in ya ƙurin murya ɗin nan gaba ɗai ya kai ƙarshen maleji to nan a irin na ake cewa jahawara amma in bayyanawa ne kawai ya ɗaga sauti to in ne ɗaga sautin bai kai ƙarshen lamba ba to sai a ce jahara amma in ya kai ƙarshen lamba gaba ɗaya to wanda akwai ɗan mubalaga a ciki sun da dama muna da ƙa'ida ziyaratul mabna ta dullu ala ziyaratul ma'ana galiban ko fi ba'adul ahyan eh wasu lokuta idan aka samu ƙari a kalima to wani yana nuni kan ƙarin ma'ana eh kaga jahawara an samu ƙarin wawun daga jahara to lalle ko akwai alamun ƙarin ma'ana sai dai wannan ma'anar ba mu tsare da bace eh ba mu tsare da bace anan to wannan shine to sai babe na hudu da za mu tsaya a kansa الباب الرابع باب نهدو فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا to shi ma wannan kaga an sake ƙara yawo tsakanin ainul kalima da lamul kalima wancan na baya da ya gabata an ƙara ta tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima to shine bambanci shi ma ba maimai an kai ba eh ba maimai an kai ba mauzunuhu to shi ma wannan mulhaƙin abinda za a auna shi da shi shine a fi'ilin afiyara eh afiyara yu'afiru afiyaratan wa ifyaran to shi ne kalmar da za a auna da ita to aka ce asiyara idan ya yi talalabiya ya zami daga asara ne shi ne al'asar to sai aka samu ƙarin mai ya'un ko? wa alamatuhu alamarsa an yi kuna mawadihi ala arba'ati a harufin shi ma ya zamo madinsa sun kai harufa hudu bi ziyadatil ya'i tare da ƙara ya'un bainal aini tsakanin ainu wallabi da lamun kamar yadda mun ka gani wa bina'uhu to fa'idar gina shi shi kuma lillazimi eh kawai dan ya bada ma'ana ta luzumi babu ta'adiya kenan kaga dai duka dai fa'idodin ginin ba irin wa'ancin fa'idodi ba ne da suka gabata na hau misali af yara arrajulu iza zalla ƙadamu in talalabiya ta kwashe shi ya zabe da ƙafarsa to sai a ce mi ga af yara yawwa madana a ce zalla to wannan shi ne sai mu bar na biyar da shida wani satin insha Allah sai mu tashi a kansu sai a hada da wancan sai su zama bakwai sai ka haddace su ka ka haddace na asalin ka haddace kuma mulhaƙai su wannan labuda dole sai ya haddace su tunda in baka haddace su ba in ka gansu ba za ka iya ba za ka iya gane cewa to ai su ake nufi ba nan kaza ake nufi to amma in yanzu ka riga ka haddace auzanu din da kuma abin da aka auna su da shi kaga shikenan baka da matsala duk inda ka gan shi a larabci ba zai bace baka ba duk da su ba wani yawa suke da su a larabci ba ba kasafai za ka gan su a larabci ba sai can ba a rasa ba to amma akwai su wani zubin ana cin karo da su a waƙe-waƙen larabawa da sauransu da hudubobinsu da sauran rubuce-rubuce musamman waɗanda suka goge a arbiya waɗanda in sun yi amfani da kalima a nan to zuwa gaba kuma bukata ta zo sai dai su sake sarrafa ta zuwa ga wata ma'ana to wannan shi ne to kaga wanda shi bai san larabci ba in yana son ya ce zaidu ya bayyana sautinsa da alkur'ani to kaga shi bai san jihawara ba kila zai dai ya yi bagwaren larabci eh ya ce jihara zaidun alkur'ana ko bil ko ya ce kasiran ko da haka wannan gwaranci ne to da kaga irin wannan larabcin bagwari na ka yi amma wanda ya goge kawai da ya zai ce maka jahawara kaga ba bukatar sai an kara wani abu ko kasiran ko me da sauransu kawai lafazin ɗaya za ka mirɗe sai ka canza mai salo shi kenan sai ya baka ma'anar da kake bukata to kaga shi wancan wanda jihara ya sani in ya zo sai ya ce ga wata bako an samu kuma shi na an bako ya an samu bakuwar kalima to yi rawar dama bakuwar kalima wadda ba a yawan amfani da ita ta kowace fuska ko da ta asalinta ne amma in asalin kalima akwai ta canza mata fasali aka yi ba ba kowa ba ce saboda bi asalinta maujudu jahawara ba ba ko kalima ba ce saboda akwai jihara asalinta sananne ne to amma a ce kalima gariba ba ita ce wadda da reshenta da tasarifa tunata da asalinta ba a laraba ba sa yawan amfani da shi to ire-ire waɗannan kalimat su ake kira baƙin kalimomi an gane? yawwa to wannan kenan to shi tasirifi cikin hikimarsa zai koya maka larabci shi ba ba abin da yake so ajiye lafazi gwargwadon yawan ma'ana ko girmanta eh kowane lafazi ka ajiye shi don ya bayar da ma'anar da ake bukata a wannan lokaci ba tare da ƙari ko ragi ba shi wannan tasirifi yake koya maka sannan duk yadda aka sarrafa kalima yanzu wanda ya goge a tasirifi ko bai taba jin jahawara ba da ya ganta zai gano asalinta zai ce ai daga jahara ne saboda auna ta ɗaya zai yi da ya auna ta to zai gano harafi kaza ba na asali ba ne ƙara sha kai to amma wanda bai san tasirifi ba zai iya wannan ba zai iya auna maka kalmomi ba saboda babbar hikima awon saboda a gano abin da ya shiga kalima na ƙari ko abin da ya fita na hazafi ko abin da ya shiga na ƙalbi ko ibdali to shi ne hikima awon a ce a auna kalima kaza da ma'auni kaza da ma'auni kaza duk kalimar duniya inda ta larabci ta kai mata wannan za ka gano asalinta kowace iri ce saboda alhamdulillah auzano din suna nan rubuce ba wai kai ne za ka kirkiro ba aunan ba malamai sun riga sun ajiye kai aikinka kawai in ka kalimar sai ka yi ta tunani da wani kalima da wani awu za ta hau to saboda haka ina ba da shawara a dagi a fahimci tasarifi sosai yana taimakawa wajen gane karatu da gane sirrin larabci da sauransu kuma zai sa ka iya larabci kowane lokaci ba za ka zo kana larabci kamar dan kabu-kabu ba za ka yi larabci mai kakke ta wannan shi ne sai littafi na gaba نعم نعم ايه ايه eh za ka yi ƙoƙari ka cire fa'ul kalima ainul kalima lamul kalima duk abin da ya fita ba su ba to wannan shi a za'idi shi'ad shi'an na ƙari eh ƙoƙari ɗaya za ka yi tun da dama asalinsa shi sulasi ne kaga wani abu aka ƙara masa ya zama ruba'i to yi ƙoƙari ka gane na asali shi yasa can a muƙaddima mun ka yi bayani akan fa'ul kalima da ainul kalima da lamul kalima da ka zo ga kalima su za ka fara hangi duk inda fa'ul kalima take ko da ƙarshe an hakaita to ka lalabota in tsakiya an hakaita ka lalabota in farko take ka huta sai ka ƙara ba gaba zuwa ga ainul kalima in ka fit da su to duk wanda ba su ba za'idi ne na ƙari ne shi fa alala shi ɗaya fita daga wannan shi da haruffansa da asali ne haka aka aza shi da haruffan guda hudu amma al'asal duk wani fi'ili in ba shi ba to in ka auna shi kaga ya wuce harafi uku to lalle akwai wanda aka ƙara dole akwai za'idi ko ka gane shi ko ba ka gane shi ba amma dai yana nan rubuce to wannan shine gaskiya dubarar da mutum zai bi sai ya yi kokari ya gane na asali an gane ko da takarari an kai duk zaka iya gane tunda mun yi azza'idu bit takarar mun yi shi a farkon karatu wani zubin asalin harafi kuma sai a sake maimaita shi to da akwai wannan kamar wasu wasa da mun kai bayani ko zalzala don mai bayani a kansu ko? to to sai al'aƙidatul wasɗiyya